الرحمن الرحيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
سورة القصص مقية وهي ثمان وثمانون آية wannan sura ne mai bayanin labari shi ne ƙasashe an saukata daga garin madina tana da ayoyi da garin makka tana da ayoyi 88 ko 87 daidai mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim mhm.
طاسيم تلك آيات الكتاب المبين da musu hannu da sun da miyara Allah alam bi muradi bihi Allah shi yake sanin abin da yake nufi da wannan tilka hadhihi ayatu wancanan wannan ayoyi ayatul kitab ayoyi na littafin alqur'ani almubin almuzhir alhaqa wanda yake bayyana gaskiya min albali daga bayan ƙarya
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون natalu muna ba ku labari alaika gare ka ya annabi muhammadu min nabayin Musa wasu daga labaran annabi Musa wa fir'auna da labaran fir'auna bil haqi akan gaskiya li qaumin ga mutanen da yuminuna suka ba da gaskiya li ajalim da dalilin sa ne li annahu muntabiyuna bi sun sune za su amfana da abin da muke gaya musu إن فرعون ألا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستنيف ضعيفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ya fir'auna shi fir'auna ala yayi dagawa filarar a bayan ƙasar misira waje ala ahaluha ya sanya mutanen garin hiya an mabiya firagan jama'a biki da maji ake masa hidima ya sarihu yake raunan daya batun wasu jama'a minu daga cikinsu daga kabilan bani isra'ila yurabihu abnahu yana yanka ya'yansa maza almaulidina wanda aka haifar wa yasahi nisa'um yana wanzar da ya'yansa mata saboda dalilin wani zance da mutanen bokaye suka gaya masa innahu إنه كان من المفسدين ayyuka na hakika firawun ya kasance min al-mufsidin yana daga cikin mabarata bil qatl wajen kisa wa gairihi da wannan sa wa nuridu ونريد أن نمن على الذين تلفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم wa الوارثين nuridu Allah ya ce mu ko muna nufi anna munna mai baiwa alal ladina sarihu ga wanda suke raunana filar da ban kasa su ne bani isra'ila waja'alahum a'immatan musanya su su zama shugabanni yaga tadibihim bil khairi a dinga koyi da su al'amura na alkhairi wa naj'aluhum alwarisuna musanya su sune magada mulku fir'auna za su gaji abinda fir'auna ya bari da mulkin da masarautan gaba daya ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا wani يهزرون mai kiri lahum zabna da mu tabbatar da su filar zaben kasar misra wa sham da siriya shine damascus wa nuriya muna so mu nuna wa fir'auna wa hamana da wazirinsa hamana wa junudahuma da randunansu minhum daga gare su ma kanu ya zaruna abinda suke tsoro ya kawo na minal maulidi na abinda suke tsoro na wanda za a yi ba allazi ya zabu mulkin wanda zai tafi da mulkin su ala ya dai nan gaba gare wa au haina وأوهينا إلى أم موسى أن أرضئيه wa wahayi na Allah ya muka yi wahayi wali lama wahayi ne na ilama amma namun ko na mafarki ila umma Musa izuwa ga mahaifiyar annabi Musa sunanta Yahanazu mahaifiyar kenan umma Musa ismu ha Yahanazu yasa ake cewa Yuhana Yahanazu in ba wahayi ne zaka sa sai ka ce sunan mahaifiyarta Yahanazu to sai muka yi wa wahayi ga mahaifiyar annabi Musa eh wa hum cewa wa huwa al-mauludi shine dan da za a fa al-mazkuru wani mai yarbi wuladi ba wanda ya zan cewa ta haifi ɗan gaira gudun ba yar uwarsa kalsun ba an arziki ya kace ki kwanta da hankalin ki ko da yaron ya koma hannun firawuna za ki shayar da ɗanki fa za ki fita alaihi fa فإذا كبت عليه فألقيه في اليم za ki fita alaihi amma idan kina jiya tsoro za a kai ɗan naki to ba alƙi filiyami ki je bayi a kogin bahar nil kogin nil za ki je bayi wala ta kafi ولا تكافي ولا تهزني wala ta kafi ki daina jin tsoron garaka zai dilmiya wala ta azani kada ki taban zuciya libraki saboda rabuwa da dan naki inna inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin inna mu inji Allah raddu ilayki zamu mai shi da dan gare ki wa ja'iluhu zamu sanya yi min mursalina cikin manzannin Allah farata hu salasu da wurin ta shaye da yi watanni uku la daga baya kuka wa kabar alai da take je tsoro fawara rubi ta buta sai ta je ta je ta je ta nema a daka ta sa ya daka mu dala bil qari aka aka sa wannan adakar aka liƙe hi bil qari da ƙaro min dakilin mambuɗe da cikin inda aka yi shimfiɗar lahu gare shi wa galaka da kuma sai a kulle saman adakan wa alƙadu aka ja ka jefa bil barin nila kogin nil lailan da dare mhm.
فانتقده آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا suka kada wasu ya suka zance shi bi ta gudu wannan adakan sabiyatu laila daga asuban wannan dare kai mana wannan fanka ali fir'auna mataimakan fir'auna sai suka kashe shi a mata- mataimakan fir'auna sai suka tsince shi da suka tsince shi din nan fawara hu suka aje bayne dai nan gaba gare shi wafata aka bude wa aka rage musa ka fita ne musa ko ya masu min ibahami labanan a wato yatsansa na dama yana shan nono na hagu yana shan zama liyakuna lahum ليكون لهم عدوا ya وهزنا kona lahum domin ya kasance a tare da su fi yaƙi basu al'amri ƙarshen lamari a duhun zai zama ƙi gare su ya ga dullu rijalan zai kai mazajen su wa hazanan kuma zai zama abin taɓin zuciya ya sab'adu nisan zai zai bautar da matayensu shi ne abin da zai kasance inna fir'auna إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا inna كادئين fir'auna shi fir'auna wa hamana da wazirinsa hamana wa junudahuma da randunansu kanu kadi yana hakika sun yi kuskure nina kadiya tana da ai asina ma saba wa Allah fa wuqibu an masa hukuba ala yadai nan gaba gare wa qala imratu وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه qalat imratu fir'auna ma ta fir'auna ita ce asiya kuma Allah ya alƙawari ranar gobe kiyama Allah zai aura wa annabi Muhammadu a nan duniya ma wai baya kusantanta ba karka yi tsammani daga yayi ne zai kusance ta sai a ɗauki asiyan a kawo jaki a raba masa kaji yadda ake yi wa hum din nan yake cewa a sai ya yanzu imratu fir'auna ya ce qurrata karar kai yaran nan qurrata ainihi wannan sanyin idanun mu ne yayi walaka da kai la taqtulu karar kai a sai عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا a يشعرون sai ya yanzu ta an yamfa na baka sani ba yaran nan ko zai amfane mu sai fir'auna ya ce a sai dai amfane ki da lokacin hima ya ce zai amfane mu da ya musulunta kama sai ce a sai dai amfane ki a wannan da ki zahu waladan ko marige hida fada uwa sai biya mata ko kuma masu lashi runa ba sa na sani ba aki mata amri mu karhin lamarin ma wuyan da zai kasance tare da shi mhm.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ba aka wayi gari uwa da zuciyar mahaifiyar annabi Musa ya hana zu fariga baya tunanin komai shine fariga kaman buhu ne ka juya abin cikin sa kace ba komai to wannan shine fariga min ma suwahu baya tunanin komai banda annabi Musa in ka dan إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من in ka المؤمنين da ta kusanta ma fa litubdi bihi ka ce ta ce dana ne da annabi ibnu hajja ce wannan yaron danta ne to amma laula yin hakan Allah ya hana rabadana ala qalbi saboda mun daure zuciyanta bi sabar da hakuri saka nawa muka zauna da ita bata fada kan bali ta kuna domin ta kasance minal mu tana da cikin wanda ta yi imani musaddiqi na bi wa'adillahi ta gaskata alƙawarin Allah ba da haka ba da ta fada mhm.
وقالت لأخته قصي lokacin da aka yi gidan firawuna sai ta gaya yar uwarsa maryama ko kalsum ya ce wance yaron nan yana ina ka ce yaron an tafi da yana cikin taron jama'an firawuna an tsince shi to me ake ya ce ban sani bai ta kusi ki dan bi bayan mana ki je mana labari ko an kashe shi yadda aka yi sauran yara ko yana raye ki biyo labari ita ta haifi maryama din ita ta haifi annabi musa to ita maryama tana gaba da annabi musa to ta girma ita wance ya labarin dan nan namu ne kuma an dauki yaron yana gun fir'auna sai da dole ba ban san da abin da ake to ki dan bi baya mana mu ji labari ko ma ji mai dadi yi mana in kuma an kai yi yadda aka yi sauran mutane ma dai akwai nutsuwa ki je ki jiyo mana labari ita bi asarahu ki bi gurbin sa hatta ta alime kamar inda ki je ki san yaya ake ciki na فمسرت به عن ذنوب وهم لا da ta يشعرون je saboda kar a gane sai sai ta tsaya ne daga taron mata duk matar da aka bashi nono baya karba fa bau surar ta dange gani haka ta nesa an junujin a nesa min makanin ba idin ikilasa a hankali kamar dauken kasuwa a hankali take sata take gani haka take letawa haka wa huma amma su la shuru da basu ana sani ba anna uku du'a yawan wannan mayar wadannan Musa ce wa inna ha tarqubu ita tana sauraro ta ga me zai kasance lamarin sa mhm وحرمنا عليه المرارع من قبل Kuma rabin Allah ya ce muka haramta masa. Alai shi annabi Musa Marazi amma da masu nono duk nonon da aka bashi baya karba. Baya karba min gaula tun gabanin wani lokacin an yan yaki karban nonon kowa. Mhm.
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له Sai ناسهون wannan da zai je ta kasa hakuri. Yan ba ga mata ya fi ɗari hudu yaki karban nono. Sai ta gaya mutanen firawuna ta ce hal adullukum. Wai kuna so ne na nusar da ku? Ala ahli baitin ga matan da wata mace ce tana nan ya kulu na hula kun wanda idan ta zo za ta share muku da ɗan nan ko hum lahu nasihun an ta zo ta san yadda za ta ba yaro nono ya zo za sai har ma na ya harare ta yace ke ke za ki ce mana akwai wani- wata mata hatta akwai wani mai nasiya mai wani abu na nasiya bayan fara'auna ta kama a kulle ta wannan magana yasa sai da ta yi kwana uku a daure bayan firawuna ko wani wanda yana da wani abu mai daɗi wa hum lahu an nasi huna za ki faɗa haka ya ji ba ku gane ba ba haka nake nufi bane to me kike nufi matar ce ta yi ta yi lallahin yaro yana karɓar nono bayan kwana uku aka ce to ki je ki zo da ita magana gaban firawuna za ki ce wani yana da wani abu mai daɗi ne wa hum nasi huna in kun duba sharhin ku na sawi za ku gani ku daina ganin na faɗa kuna duba ne haka a littafin ku kowa wanda yana da sawo yana nan a rubuce mu za mu yi- in za mu yi gaba ne da karatun yawwa in kun ji a hankali ku duba za ku tarar in Allah ya yarda Mhm.
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد
Aje ga matan nan ke ce kika ba da nono yaro zai karba ya shi kenan da ya karba ya fara tsotsa yana tsotsa nono yana tsotsa nono sai ta cire nono aka ce wai ke wannan wace mace ce ma tukuna ai na ma ka same ki haka ni da ma haka nake haka Allah ya nono na daɗi to yanzu ya za a yi kenan aka ce zo ki zauna nan gidan ki rena mana ta ni ba zan iya zama gidan ku ba in kun yarda zan koma gidana inda mijina yake in gida na zan zana ne in nemi yaro amma a gidan ku ne ba zan reni yaro ba fara wani aka ce tunda dai yaron baya karɓar nonon wani sai nata a bata ta je da ita gidanta dama ɗanta ne eh ta kaji ki je gidan naki duk wata kuma za mu biya ki eh duk wata za ta ɗauki albashi ana biyan ta na shayi da ɗanta duk wata za a kama ta kuɗinta faraddan na wai la'umi Allah ya ce muka muka mai da kai gurin mahaifiyarka kai da ƙarra ba da bayan zaba idanun ta yi sanyi wala ta azan kada ta yi taɓin zuciya wali ta alama ولتعلم أن وعد الله حق wani ta alama domin ta sani da Allah ya ce za mu mai da dan annawa da la alƙawarin Allah da za mu mai da dan haƙon gaskiya ne walakin na ولكن أكثرهم لا يعلمون walakin na ba daban zama a kasar mafi yawansu la alamuna ba sanan sani ba to yaron ya zauna a guntun shekara biyu da ya zai yayi ne ya karba kai gidan fir'auna aka aje yana zaune a gun asiya yana zaune a gun asiya shekara ashirin da takwas ga shekara ashirin da takwas ga shekara biyu nawa kenan talatin to yanzu shi ne za a yi magana ya cika talatin ɗin yanzu shi ne wallan ma ɗin wannan da za ka faɗa talatin ɗin ne wallan ma bala ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما wannan ma balaga shiddahu yayin da ya kai ɗan shekara talatin eh talatin nan wannan shi za a yi magana tukunan da ya kai talatin wannan wasawa ɗan ya yi nisa ba tsakanin dan bayan talatin ɗin madina ya tafi abin da ya faru ba kibda ya mutu ya je madina ya zauna shekara goma nawa kenan arba'in to nan gaba sai ka ce wasawa yawa nan gaba ya kai ɗan shekara arba'in yanzu ya dawo daga madina adina wa hukuman anan ne muka bayi hukunci annabta wa ilimin da sani fagiyan ya zama mai fahimta fi dini addini kabla an ya ba su nabiyan kafin a yi koyi da annabta mhm.
وكذلك نجزي المحسنين وكذلك haka nan kama je zai na kama yadda muka saka ne Musa dan Imrana na jazi Allah ya muke saka al-muhsinin wanda suka yi kyakkyawan aiki mhm.
ودخل المدينة على عين قبلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه wannan maganan kuma da kake ganin jami'i ta ka zanzan yawa wannan ma balaga din nan shekara talatin to a nan ne ya tada wannan mutanen fa ba sai da ya je arba'in din ba don malami bai sani ban ya faɗi wannan zai ce daga baya a ba daga baya bane daga gaba ne a ƙur'ani yana so labarin da yake gaba daga shekara talatin din nan to bai ƙara yi ba wannan mutanen da ya jarar da aka je ya zai an bayi annabta ba lokacin ba ne shekara talatin din nan da ya yi to yana dan talatin din ne ya fita yawo a misira haka za ka faɗa to alayi na gabalatin min ahliha lokacin kamar sha biyu rana mutane suna barcin kailula yana gabalatin min ahliha fa waje da fiya rajulaini sai samu mazaje guda biyu ya ga tatulani suna rigima haza min shadi ɗaya mutumin dangin sa ne na bani isra'ila wa haza min adu wannan ko bakir ɗaya ne in yaskaro isra'ila yana izgilanci ga bani isra'ila ya hamalu hadaman zai dora masa itace ila madabaki zuwa ga inda ake dafa abinci a gidan fir'auna falta gasa husaini فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه Istigasa wa sai ne mai cece yanzu kun ga istigasa wane cece ni cece ni to sunansa istigasa allazi min shiyati wannan wanda yake dangin nasa allazi min aduwi ya ce ka cece ni ga wannan makinawa fa qala lahu musa kan ni sabila ne musa ya ce kai baki da bar hayy tare hido Allah fa gida ya ce innahu qala li musa sai ce laqad hamamtu ana amalwa da kace ah na gyale zan daura ita ce kai gidan fara wannan gyale to bari kan daura maka yanzu kaji abin da ya kawo rigima ba wani abu ne idace ne aka ce dole sai ya kai gidan firawuna ya ce yi ba zai kai ba wallahi dole sai mun daura ma akan ka ka kai gidan firawuna ya ce kuma yana da nauyi ni ba zan kai ba yi kuma ya takura yi sai ya kai yi kuma ba zai iya kaiwa ba da ya ga mai fujewa jama'a a taimake ni mana a taimake ni musa kai za a daura ma abin da ya fi karfi na ya ce da allah kyale shi kyale shi ya ce ni gajen kyale shi to kai din da gajen kyale shi bari in daura maka yanzu kun gane yadda rigima ta zo yawwa mhm.
فوكله موسى فقري Yace عليه zan dora ma ni za ka dora ya ce kuna ne musa dai haka yi mun gure babu ya mutu ga karfin annabta ne wai ya zo zai dora masa ya zai yi ba dan kwatan kansa dai haka yi mun gure ba wani yanka ya shi ba zan dora ma ya ce dan man gure ya haka sai ya mutu Mhm.
فوكله موسى فقري عليه musa yana zungurinsa babu ya mutu fa an gama fa Mhm.
قال هذا من عمل haka الشيطان kawai za ga kore babu ko shure-shure babu ya ce a a ne motsa ce ka da haza wannan ne mara shi wannan kuma motsawa ne shi dan ne motsa fushi amma a yi zigar shi yake motsa fushi inna hu إنه عدو مضل مبين inna hu adon shi maki ne gaban ya adam murillin mai batarwa ne mabina a bayyana na bayyana bata ta sa mhm.
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي kala na di mace ne musa ne dama rabe ya ce amma halicci na inni zalamtu na wuce Allah na rage wa kaina lada ba wai na zalunci kaina ba fa gafirli Allah kai min gafara da wannan aiki da ne ba da niyya ba mhm.
فغفر له je ba komai an maka ya annabin Allah ne ba wai sai an dade ba kai an yi ba ba ta lokaci fa gafara la Allah ya ce mun yi maka innahu إنه هو الغفور الرحيم wani gawura Allah sarki ne mai yawan gafara rahiman mai yawan jin kai mutasibin bihi ma ana zuba da yaka azal tun fil azal mhm.
قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين Kama rabbe ce ya ubangiji bi ma amta Allah bi haƙi saboda haƙin in amika alayya ni imamin da kai a gare ni bil magbarati da gafara a sama ne Allah ka kare ni falan akuna zahiran karkan zama ma taimaka lil mujrimin ga wayannan kafirawa ba da hali ba wannan ina zai tumi in ba ka kiyaye ni ba Mhm.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب ba zuba ne Musa ya waye gari fil madinati a garin Misra qaiban yana jin tsoro ya tarakabu yana sauraro yanda zuro yana sauraro ma yana nalu wani abin da zai tadda shi min jihazul qatili ta bangaren wanda ya kai musu mutane ya za su yi yana sauraro me zai biyo baya mhm.
فإذا الذي استنفره بلمس wani يستسرقون lallabi sai ga allabi sassarahu wanda jiya ya taimake hidin nan bilam ya sassariku yana kururuwa musa ga wani kibdin ma ba waye gari ma kuma abin da ya faru jiya shi ya faru yau waye gari abin da ya faru yau dan sai ya faru jiya ya sagi su biya ala kibdin ya ce musa ka zo ga wani kibdin fa ga wani ma zai kwa- zai sake mun zalunci irin na da mhm.
قال له موسى إنك لقوي مبين قال له موسى شان موسى ce innaka kaifa lagawi mai batarwa ne mubina bane bayyana lagawiya kana bayyana bata lama fa'alta hu ga abin da ka aikata amsi a jiya wal yawma da yau na'am falamma فلما أن أراد أن يبدش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس yawwa abin da ya sa ya bada gane Musa ce na kana bayyana bata jiya yayi niyya zai kwace wa wani kuma yau ma yayi niyya zai kwace wani amma kuma abin da aka samu sabani wancan kibdin na jiya ba shi ne na yau ba falamma an arada yayin da annabi Musa yake nufi an yabdi sha ya danki billazi huwa adun lahuma wannan makiyin nasa na Musa wal musajisu bi wanda annabi ma ce ce hidan kala al musajisu wanda za annabi Musa zai ce ta zannan yana tsammani an yabdi shi bihi ya doka ne Musa shi zai danka lama kala lau yayin da yace ya Musa a turidi yanzu kana nufi an tabbatala ni ka kai ni ka ji fa haka ya faɗa shi yanzu ni za ka kai ni ne shi wanda aka je taimakon ne ya faɗa haka kamar haka sai su nausa bi lausi kamar inda jiya kai kisan kai yau ni ma so kake ka kai ni aka ji ab- dama wanda muke nema na jiyan da mun san wa ya aikata ba he Musa ne in turidu إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض wannan magana kai da za ta mai jiya ya kamata ka gaya ne Musa sai ce ma tur ba komai kake ne illa an ta kuna jabbara haka ya gaya nan Musa sai da daga bayan kasa wa ma turidu وما تريد أن تكون من amma المسلمين da ruwai baya nufi an ta kuna mina ba ka da- ba- ba ka nufin baka yi gyara bayan ka saka fa ya gaya ne musa faka mai likibdi zalika kibdin ya ji haka fa alima sai ya gane an da katilin wannan wanda ji ya kai mutum a ya ne musa ne wanda laga ila firawuna maza je ba firawuna labari fa ka barahu bi zalika fa amara firawuna azzabahina firawuna ya ce ina masu yanka mutane bi kadar din da ko gane musa kuma sai ka yanka fa ka zo bi dariki ilai suka rigi ta barkin da za su zo gurinsa waje a rajulun mumin وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناس هم lamarin Allah in Allah ya kama su kai ka kuma sai ya kama ya ceton ka wannan ba su umarni su zo su kai ne Musa daga jin an ba da umarni shi kuma wannan suna gudu su zo gunsa shi ma yana gudu ya zo ya ce to kaga mutanen na fara wannan fa suna nufin za su kai ka maza ka bar garin nan saboda shi yana nan aka ba da umarnin tun da yana nan aka ba da umarnin maza shi ma ya gaya Musa Allah ya saka masa da alkhairi e waje a rajulun mutumin ya zo sunansa muminu ali fir'auna shine muminin alulan fir'auna da ake magana yayi sauri yayi sauri yayi gudu ya zo ya zo ya sama ne musa da ya sama ne musa sai ya gaya masa rajulun mumini ya sa yana gudu fa da haka ya zo gurin annabi musa da ya zo gurin annabi musa kala ya ce ya musa innal mala wannan mutanen na fir'auna ya tamiru na bika sun gama shawara a kanka liyagta luka so suke yau su kai ka su yanka ka dan an tura masu yanka su zo fakaru min almadinati ka fita ka bar garin nan na misra inni laka min annasi ni ina mai ma nasiha fi amr bil khuruj maza ka fita ka bar garin nan dan garin nan ba zai yi zama garin zama ba na'am فأخرج منها كيفا يترقب fakara da bila anai musa ba zai bar misra da ya fita ma yana tsoro bai san inda zai je ba yadda raƙabu kuma yana sauraro karfa ya gamsu a bayansa luhuban saruskeyi ɗaliban wanda suke neman sa au gausu layi ya ko kuma yana neman Allah ya cece shi na قال رب نجني من القوم الظالمين Allah sai ne Musa ya rabi ya mahalicci na ka fito da ni a garin Misra kar mutanen nan su biyo baya na najini Allah ka tsere da ni min alqawmi zalimin da mutanen nan azzalimai su ne mutanen fir'auna Mhm.
ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل wannan ma yayin da ta waje a ƙasa da biyu waje yana ba da fuskansa tilga a ɓangaren madayana jihadu a ɓangaren waya ƙaryatu sha'ibu shi ne a ƙaryar annabi sha'ibu masiratu sala samaniya ta yawon tafiyan kwana takwas daga misira samai ta bi madiyana ana ambaton birnin da madiyana ɗan ibrahima ne ya gina wala mai kun yarib ɗari ba amma shi bai san hanyar da zai je madiyana ba kala ya ce a sai ya yanzu ta rabi ya ubangiji na an yi hadiya ni allah ka shirya da ni sawa ta bai tabarki madaidaici wanda zai kai ni zuwa madayana mhm.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس to يسقون dai wannan addu'a kasar da ɗari uku ai ɗari uku sai ila fa arsalallahu ilayhi malaka sai Allah ya kama masa malaika biye da yi an zata akwai sanda a hannunsa wanda daga bi ilayha sai malaikan yake bi yana tafiya yana bi suna tafiya da haka malakan ya fice gaba yana bin sa da haka da haka har ya sadu malakan malamai sun faɗa wa kana rakiban ala farsi yana mara wakila kuma huwa jibril biye da yi an zata don hiya asasan da ne duna rami amma bai kai mashi ba da wannan mala'ikan ya fice gaba a ne musa yana bin sa da haka har aka zo bayan garin madina wala ma warada و... ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون wala ma warada yayin da ne musa ya gangara ya zo ma a madina rijiyar madina ma a nan rijiya ne biyu fiya wa zala ilaiha wajada alaihi ummatan minan nas duk mutanen da suka kai 40 sunan sa ummatu sai ne musa ta da jama'a na mutane ya sabona kowa yana shayi da dabbobinsa a wannan rijiya Mhm.
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما كذبكما waje da kuma ya tarar min duni ma bayan wayannan mutanen imrata ni mata ne guda biyu ta zudani suna kore tumakansu ta muna ani a ganami hima suna hana tumakan nasu min almayi ba za su je gun ruwan ba in za su zo sai su hana wayannan mutanen suna bayi amma su sun tsare tumakan tumakan ba su zo rijiyan ba ya kai قال ما كذبكما Allah Musa ya lauma ne Musa ya ce musu ku wannan yan mata kada ba kuma me sha'anin ku ne ba sha'anin ku ma la tasgiya ne da ba za ku je ku shayi da dabbobin ku me dalili kun koma gefe Mm.
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرئاء kala ta su ne suka ce la nasgi mu da ma haka muke ba ma shayarwa hada izir riya sai wannan makiyayan sun juya saboda baban mu ya hana mu gwamutsa da maza yarjuna min saka idan sun shayar sun koma kawfa zuhami baban mu ya hana ba ma so mu dinga cinkoso da maza muna guri daya eh ba masu mu gwamutsa da su sun gama sun juya sai mu zo ya tsiru mu shi in sun juye da dabbobin sa hannu da mai ga ruwa to mu kuma daga ba sai mu zo mu shaye da namu wa abuna وأبونا شيخ wa كبير abuna domin baban namu da tijo ne ya tsufa sosai shekaru sun ja Mm.
فسقي لهما ثم تولي إلى الذل فقال رب إني لما أنظرت إلي من خير فقير wallahi da duro ala in yanzu baban mu ba zai iya zuwa ya zo ya share ba sai ya duba wani rijiya ya ce wani rijiya ga jona ai ba sai su dauki ne 40 suke budewa min birin ukura wani rijiyan daban sage lahu ma sai bude rijiyan gugan da maraki yake ja ya dauka kurin ya jefa rijiyan duk gurin ya kuma raba alhajar ya dauke dutsen la raba wai lahira an ba su dan sai mutum goma za su bude dutsen ma su dauka shi kada ya dauke da ya yi har sun mata walla sai ya juya ila zilli zuwa ga itacen magariya samaratan magariya min shi da ta harin shamsa ana tsananin zafin rana wa jayin kuma yana jin yunwa fa qala he jarabi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya Allah ga abin da na sauka gare ni min kairi na alkhairi fakirin Allah ka sauka ni da abin da yake da mafi alkhairi ga ni ma bukaci ne zuwa gare ka mahutajin ina bukatuwa Allah ka sauke ni abin da yafi alkhairi Allah ni ma bukaci ne kuma ni talaka ne zuwa gare ka bayan ya faɗa haka yana zaune faraja ta yan matan nan sai suka koma ila abihi ma zuwa mahaifinsu fi zamani aqallu daga zamanin da yake mafi karanci mai ma kana ta tarbiya ne ga lokacin da yake mafi karanci lokacin da za su dawo fasalahum an zalika ce ya ka kuka zo da wuri ne dalili shine aka tambaye su an zalika aka ce ya kuka dawo da wuri yanzu ne fa haka baratawa suka bada labari biman sakalahu ma ga wanda ya shayar musu da dabbobinsu fagala idahuma ihlisai aka ce da ɗayan ki je ki kirawo shi فجاءته إهدهما تمشي على استحياء qala ta'ala ja fajaru idahuma sai ɗaya yarinya ta zo gona ne Musa ta bi ma alasiya kun gani in kina tafiya mace tana haka shi alasiya ga yadda tafiya yake tana haka tana ta sai ta dan yaka in mace tana son kan gaga tana zuwa tana haka to tana son ka amma ta zuba ma ido kai ba so amma an ce wance ki je gun wani tana wani haka tana yanga tana dan kawar da fuskar nan dai ba ta so tana son ka sai wanda haka tura sai take tafiya na kunya alasti yayi tana dan kawar da fuskar ta haka ba ta so ta ga annabin Allah da haka to jar idehum alasti yayi wariya to kan midriha ka gani ala wajiha bakin zanen nata ta ɗora a fuskanta Mm, ta ɗan ɗaɗɗare gyalen nata ala waje haya amin saboda kunya to da ta zo me ta ce قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا Kala sai ta ce ina bi babana ya dauka ya ce mu kira ka. Leji zai ka domin ya saka maka ajara lada. Ma ka kai talana na wannan dabar da ka shayar mana ruwa. Fa ja ba sai amsa mata mun kiran fi nafsi amma yana giya zuciyarsa. Aka da lafiya shi baya so ya karbi lada. Ka hannu haka ka da mukabatan kamar yayi aiki ne dan a biya shi. In kana mimman yiridu ha duk da ma yana daga wanda yake fama shaitu. Yace shi kenan mu je. Fama shaitu sai ta fice gaba. bai ne dai tana gaba na Musa fajalatar rihu iska tadribu sau ba da yake bugan bakin zananta faka shafat saka ya sai iska yake bude mata bakin gamanta faqala la ne Musa ce ke ba haka za mu yi tafiyan ba amshi karfi kuma bayan wadalla ne ala da ki nuna min hanyar da ya dace sai ki ce nayi nan nayi nan fa fa'ala sai ta koma bayansa ila an ja a bahara ka je gurin annabi shu'aibu وهو شعيب عليه السلام وعنده هو عشاء lokacin da aka je gunsa ya ga abinci fakalo ya ce idris fada ya zo na ka ci abinci fakalo ya ce kawo ina je tsoro ba an ya kuna a wurin kar ya zama musanyi mai ma sa kaitu lahuma da abin da na sharwa da babinku wai na hala baitin mu yadda muke mu dangin lana lilibu mu ba ma nema ala amala kare iwara mun yi aikin alkhairi ba ma son mu a yi musanyi a biya mu kala la ya ce ba wannan bane yasa na baka adadi ni ma al'ada ta ce wa adata abayi ne al'adan iyaye na na karere hun ba ko yazo da farkon sai mun masa gara wannan ba wancan bane wannan wani ne daban wanda yi mu da mu sai mu ce da ya binci fa kala nan ne Musa ya ce wa akbara ya bada labari bi halihi da halin sa kala ta'ala فلما جاءه وقص عليه القصص falan ma ja'u yayin da ne Musa ya zo gurin annabi Shu'aib wa qasa alai gar ya bai labarin duk abin da ya fito da yi daga Misra da dalilin zuwan sa zuwa ga wannan guri da abin da suke nufi za su kai yi da tsoron Fir'auna da abin da ya fito da yi duk ya bai labari ya annabi Shu'aib ya ce قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Abu ya ce ka daina jin tsoron shi Fir'auna inda yake mulki ma banda nan Madina mulkin sa bai so nan ba mai ba shi da iko da nan bangaren ba shi da ikon mulkin Madina kurin ba abin da zai same ka la ta kam na jau da kabila insha Allah min al-qawmin zalimin da gurin mutanen azalimai izla sultana li fir'auna alama da shi fir'auna ba shi da mulkin ba ba shi da ikon ya mallaki Madina mulkin sa bai kai nan ba mhm.
قالت إيديهما يا أبت استاجره ana ire ma ɗaya daga cikin yan matan da ce ya bati karamar ce ko babban azajiru ka ɗauke shi mana ijara barema ita ka zahu rike shi mana matsayin ijara yar agalama ya dinga share mana da tumakanmu badaluna ya zama canjin mu in na kai ramin إن خير من استاجرت القوي in na الأمين kai ramin sajarta wannan fa yana daga mafi alkhairin wanda zaka ɗauke shi barema alƙawuyi mai ƙarfi ne saboda ta ga lokacin da ya buɗe rijiyar da hannu ɗaya al'amina amincacce ne lokacin da za su tafi ya ce koma bayana eh ni ne gaba shine dalilin da zai ce qawlul amin istajarahu ka dauke ya liku wati da karfin sa wa amanati fasalaha ana aka da mai bakabar ta bada labari bai ma ta kaddama na abin da ya gabata mai rafa alhajar albir na dauke wannan rijiyar dutsen domin qawli ila da yace in shi kalbi wa ziyaratan annaha lama jadu alima biha sawabu ra'si da dajiya falam yarbahu fargaba fi in kai shi ma yake kwadai akan ya auren masa da ita ya kai قالت إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج malam sai annabi ya bai je ni wuri da ma fa ni na nufi a nan ki ga ina so na aura maka ihi dabna tayya hatai ne ɗayan ƴaƴan nan na guda biyu kuburan ko su guran ala an ta'ajura ni amma ka zo ka taya min aiki ta kunu ajiran li ka zo ka zama mai aiki gare ni fi ra'ayil gare ni ka dinga min ciwon tumakai samaniya ya ja shekaru guda takwas Mhm.
فإن أتممت عشرا فمني عندك amma idan ka cika shekara goma to wannan kuma kai ka sa kanka ni dai alƙawarin da za mu yi baka ya ta shekara takwas a tamamin ka cika shine sadakin yar in ka yi kiwon shekara takwas to ka biya sadaki sai aure to ka je fada samayin da ake yi a an ba ku mace ku rike da daraja yanzu mutum ya zo yau yau ya zo yau yake so ka bashi ya to barba barba barba mutum ya fara sai ya ce a bashi ya yarinya wasa ce kuna sai ya ɗau yarinya baka ba kai da ba dalili kana ji annabi ya sa annabi yaki shekara takwas ya yi kiwa ɗau ya bashi kamar je Allah kai mana gafara shi ke nan kuje da ku da Allah Allah ya gane da mu fa ina tamamta asharan fa min indik mamin mamta an kai shi ka shekara goma shi kenan fa min inda ka wannan kuma dai ka cika goma shi kenan wannan kai ka sa kanka amma da yace ni shekara takwas ne aya tamamu wa ma uridu wa ma uridu an ashuka alayk ni dai ba na nufin da tsananta maka bi shirar ba mun yi sharaɗin takwas bane goma sharaɗin goma sharaɗin takwas muka yi da kai ya yace da shi satajiduni in sha Allah min salihin ta ji duniya da sannan zaka sami ne ya annabi shaibu insha Allah in dai Allah ya so Allah tabarki ya kawo wannan saboda neman tabarraki min salihin daga cikin bayan Allah mana garda alwabi na biladi masu jiga alƙawari qala zalika baini wa bainak Kana Musa ne Musa ya ce zalikan ladhi qulta wannan abin da ka faɗa ba bayni wa bayn tsakanina ne da kai ayyamul lajal ayyama lajalaini qaraitu fala udwana alayhi ayyaman kwanaka ne ajalai ni masu lokaci biyu lokaci na ɗaya shekara takwas lokaci na biyu shekara goma shine ayyaman lajalai ni madan za'ida ne ra'ayatun wajen kiwo karaitu wanda idan an gama farautu minu fala udwana babu wani nuna sabani alayya a gare ni bi dalaba ziyaje da neman ƙari alayya a gare ni, wallahu wallahu ala ma naqulu wakil wallahu kaga ubangiji alama na qulu ana wa anta cikin abin da ni da kai zamu faɗa Allah shine wakilin mu ya habibi shine makiyaye shahidin ai fasam fatamar ahadu akadu annabi Musa ya cika wannan lamarin har shekara goma yayi kiyo wa mara bi shaibu ibn tu annabi shaibu ya ba yasa da an to da Musa sai bayan an ba ya raga je to anai Musa kada ki dauko anai Musa sandansa asa ya dafa biya shi ba wanda zai kore wato zakuna an da nan higa tumakansa wa kana salam biya wa inda da ma sandan annaba yana gurin annabi shaibu sau ga fiye da ya sai faɗa hannunta a sa'adam sannan annaba adam min asali wanda ya ciro daga ɗan itacen aljanna fa kaza ha musa a ne musa rike bi ilimin shaibu da sanin annabi shaibu ya kai فلما قرئ موسى اللجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبار نو جزوة من النار لعلكم تسألون Allah ma kara musa ajalin yayin da ne musa ya gama wannan lokacin ajalin ra'ayi na kiwon sa uwar samaniya wa shara sinina wal mazanuna abin da ake zamani goma ne dama shekara goma ne wa sara bi hali sai aka ba iyalansa ya dauki matarsa ya tafi da ita bi izini abi hali izinin babanta ya tafi misira to baba za mu tafi shekara goma ne don haka ce to ga matarka sa hura ya karba nan gaba kuma sai gida za a koma ka san shi a misira aka haife shi ana yi motsa misira zai koma inda mahaifiyarsa take nan kuma fir'auna yake kuma danginsu gaba ɗaya wanda suka zo daga kana'ana ne su bane isra'ila su kuma wanda suka zo daga kana'ana daga jerusalem ne isra'ila ina fata kun fahimta jerusalem nan kuma annabi ibrahim da iraki yake duk wannan gugurmen da suka yi da lamarudu ɗan karana iraki ne to suna iraki annabi ibrahim sai kuma damascus da ya kuma damascus sai kuma jerusalem a jerusalem a nan aka haifa annabi ishaq annabi ishaq yana nan yana nan ya girma a nan da ya girma ɗansa annabi yaquba sai aka dauka kai shi kana'an yana kana'ana ya haifi yayansa yana zaune a nan kuma da ya tashi annabi yusuf ya sa mulki suka je misira da aka je misira nan annabi yusuf ya koma ga allah shi ma ga aka kawo su jerusalem annabi musa zuriyar annabi yusuf a naka haife shi a misira da ya shekara talatin kuma je madina to yanzu zai dawo misira a nan iyayensa suke amma iyayensa na farko suna kana'ana iyayensa na farko kuma kakanninsa suna jerusalem kakan kakansa kuma yana iraki ya koma siriya kowa ya gane ko yanzu kaga ya ne musa shi zai koma gida shi ne misira
قال لآلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبار نو جزوة من النار لعلكم تسألون yayin da ya tafi da iyalansa anasa sai zan kayo min ja na madura a gefen dura sina a naran wuta ƙara lihali ya gaya wa iyalansa in ku ci kuna ku zauna a wannan gurin mun in ni a anan sinaran na tsin kayo wuta la'alliya ba da banza ba a duka min habi kabare ko na zo muku da labari an da riƙe ta barge wa kada kana kada kada da ya bar hanya a waje zuwatin ko na kawo muku baki yula ne baki mina na da na wuta la'allakum ba tasdaluna ko kwaji da ne tasdaluna tattalibi na kwa ije wa kanku jin sanyi man su labi nar wanda yake jin zafin wuta sai a ce tatsilu na falan ma a ce ha فلما أتى نودي من شادي الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين wannan ma yayin da ta ne Musa ya je gurin Nudiya sai a balla masa gida min shaɗi daga gefen wadi wannan kori al'aimani na bangaren dama fi bukatun mubaraka da wannan guri mai yawan albarka li Musa ga ne Musa li sama ya an kalamu la dan anan zai fara jin zancen Allah min shajarti daga wannan itaciya badali ne na shaɗi bi adadar jari ainihin bati ya fi wa yi jaratul inabi aw ali aw awsaje ko na girma an aka ce ya Musa ya kai annabi Musa yace inni Allah inni إني أنا الله رب العالمين inni ana Allah ya za ya Musa inni akwai ana ko Eh, ya mu ko ya cinye ne gona ko ya cinye akwai ko yawa to inni ana Allah kaman namu ne bai ka ba yi yace inni ana Allah yace shine sarki Allah rabbul alamin ubangijin talakai mhm وأنا اللك أساك ka ce wa anal iyasa ka hadar da sandan naka alƙa ka jefar da ita falamma فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب wannan mara a yayin da ya ga sandan ta ta tana motsi kamar karamin kumurci ka an na hajjanin kai ka ce kumurci ne walla sai juya murbiran da baya da baya harman yana mai gujiya walam yuwaki bai juyo ba fanudiya zai ya kulla masa gida ya musa يا موسى أقبل ولا تكفنك من ya اللامنين musa ka ja ka bali juyo mana a ne musa wala ta ka ji tsoro wancan kuma inni la ya kawo da dayal mursalona ne wannan kuma la ta ka kar ka ji tsoro innaka min al-aminina kana daga cikin amintattu daga cikin bayan asli yadda ka اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء Mm.
وارمم إليك جناحك من الرهب sai aka ce da yi da asalin yadda ka kashe da hannayenka na dama shi je bi ka aljihunka ma na nabin wannan kewayen bakin rigar nasa ne takaruji da ya fitar sai ga da nan fari fat ma kana laime ba wani baki baki min gairu suyin babu wani gaba ɗaya fari ta zai na haske barasu a da kala wa ka rage hatari tana haske ka shiwa wa shi- kai ka ji shege rana ne ta bishar bai wanda take lallabe gani warmun ilaika وارمم إليك جناحك من الرهب idan ka yi hakan yana baka tsoro hasken yi wato ka zage yin haka muna rab inda kana jin tsoron ka ya kawo hasken zai zama baku wani mu leka jana ka wannan fuka fikin hannun naka da bai ka sake mai da kai fuka fikin kana mirwa ka mai da hito hasken kuma zai koma ya dauke Mhm.
فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه mazanni ka wannan abu guda biyu sanda da hanyoyi ne zani ka dan tasniya ne kaga wannan abubuwa guda biyu to burhana ne hujjoji ne da muka aiko da su ila mirabika gun mahaliccinka ila firawuna zuwa ga firawuna wa malaihi da jama'a sa innahum إنهم كانوا قوما فاسقين innahum da musu sun kasance firawuna da mutanen sa kanu goma mutane ne fasigina karijuna ne da'ati mhm.
قال رب إني قتلت من نفسا فأخاف أن يقتلون Kala sai ce rabi ya mahalicci na. In ni kasar min na musan ni ba a cikin su ba na yi kisan kai ba na musu ba daidai ba shine kibdi. A sabi wanda ya gabata. Saka fa ma fana jiya tsoro an yi batulu ne kar ba su ce za su dau fansa. Salama da abin da na yi musu wa na'am.
وأكي هارون هو أفسه مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني Wani Haruna dan uwana Haruna. Huwa abu min ni lisani shi ba fi ni fasaha kan harshe. Eh ya fi ni fasaha a bayano. Fa arsilu ma irida Allah ka aike ni bana tare da shi ya zama mai taimako rida nan taimako ne ma'ina. Mai taimako yi saddiƙi ne in mun je ni da shi na yi musu wa'azi za su bi gaskata ni. Mhm.
إني أخاف أن يكذبون Allah je tsoro kada na je mutanen nan su karyata ni. Mhm.
قال سنشد أرودك بأكيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا
Mhm.
أنتما ومن اتبعكما الغالبون Kalu sai Allah madaukakin zai sa da sannu na shaidu a da daga za mu karfafa dantsan ku yi ne a nan. Taimako za mu ba ku taimako na ƙauyuka za mu ba ku karfa za mu karfafa ku. Bi a gika da ɗan uwan naka wani ji Allah kuma sullana za mu ba ku rinjaye. Shi ne galaba fala ya silu na ile kuma bisin ba za su samu daman saduwa gare ku da mummuna a zuwa iza ba ku da bi ayatina da ayoyin namu guda tara wa manita ba antuma ku bi أنتما ومن اتبعكما الغالبون kan kan gomani da ba kuma da wanda suka bi su algalibu na kune da rinjaye lahum da su mhm.
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتريا wannan ma yayin da ja'ahum musa ne musa ya zake musu bi ayatina da ayoyi mu bayyana din da hujjoji mabayyana qalu suka ce ma haza ba komai bane wannan illa sihirin dabo ne mu da rawai wanda aka kago mm.
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين kuma samina bi haza mu mu taɓa jin wannan bukayin matabbaci fi ayyamin abayin al'awwalin a zamanin iyayenmu na farko ma mu ba mu ji irin wannan abun ba Mhm.
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدير kala musa sai ne musa dan imran ya ce da su rabbi alamu ubangiji na alimin shine masani biman ja ga wanda ya zo bil huda da shirya min indihi anan gare shi lamiri ne na rab wa man takunu da wanda zai kasance lahu a gare aqibatu dar yake da ƙarshen gida al aqibat al mahmud gidar gida abun godiya fi dar al akhirah gidan lahira huwa ana fi shege ta bangare guda biyu fa ana muhiqun fi ma jiri ni ne na bajancanta da abin da na zo da innahu إنه لا يفلح الظالمون innahu la yabliu baya rabota azzalimun shine kafiri kafiri a kowane lokaci ba zai rabota ba Mhm.
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري kana fir'auna sai fir'auna ya hela cikin mutanensa ya ji ai wal malau ya ku jama'a na ma alim tawlon min ila wai kun taba sanin bayan wai fir'auna ko na Allah haka ya gaya musu Mhm.
فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرعا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Ba kidili ya hamana ya hamana ya ce kaman gini kamar malaman balaga sun ce a umarni ya bayar imanin haruna ka nemo magina a yi gini alaɗi ne zayin buɗe baka li ajiran a buga min jan gargari irin jan bulo ba akwai bulo jan bulo ana cewa jan bulo ba ko ba ku sani ba bulan da ake kona da wuta to duk duniya wanda ya fara yin sa firawuna ne Mm, in dai kaga jan bulo a duniya an yi firawuna ne ya fara yin sa mutanen suka yi ce faja alli sarha a gina man bene dogo laliya ba daban zama daliyu na yi tsinkaye ila ilahi musa na je na ga ubangijin a musa an zura ilai zan je na ga ubangiji na zawa ki wale zan je na tsaya na ganshi waye ni la zanu ni a tsammani na ma min al kazibin abin da yake faɗa ba gaskiya bane haka zaka faɗa eh ai fi da ya ila wa karam na da wanda yake da akwai wani Allah wa inna hu rasulu da yake cewa hi manzon sa ne fa saka bara واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون sun saka barafiwa fir'auna ya nuna girman kai wa junuduhu da randunansa filarar ya bayan ƙasar misira digare hakin ko ba tare da gaskiya ba wazan nuka su sun na tsammanin ma annahum ilaina izuwa gare mu la yarjuna ba za a maishe su ba فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم na Allah ce gaba ɗaya muka rike su wa junuduhu da randuna fa nabazna Allah ce dan muka jefa su darhana filim ya bahar al-maliya shine bahar al-maliya nan kogin nan da yake na Yaman shine bahar al-maliya in gaje wannan kogi za a gan shi daga sudan za ka tsallaka zuwa makka to nan sunan kogin sunansa bahar al-maliya فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين duba ka gani mana kai fa gane ya kasance akibatu zalimi na ƙarshen azalimai yi nasaru an da zai kasance ila lalaci zuwa ga halaka وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار Allah Allah ce mun sanya su a nan duniya yin mutum su firawuna shi ma gabanni ne duk wanda zai nuna girman kai a lahira an kaje su firawuna sun riga ka ba dama a girman kai mutum ya zama shugaba su firawuna su ne shi ma gabanni ruwa sawa fi shirka su ne manya-manyan shugabannin masu tsara Allah da wani ya duna wanda suna kira ilan neri zuwa ga wuta bidwahim ilan shirki da kiran da suke zuwa ga tara Allah ga wani mhm.
ويوم القيامة لا ينصرون ranar gobe kiyama Allah ce la yin saruna ba za mu taimake su ba bi dabal azabi anum da aji- ije musu azaba mhm.
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة Wannan kullum muna bibiyan bayan fir'auna da jama'arsa fi hadhihi duniya wannan duniya la'ana kullum ana tsine musu kiryan ga tabewa wa yawmal qiyamah ويوم القيامة هم من المقبوحين idan ranar gobe kiyama ya hum su fir'auna da mutanensa min al-maqabuhina suna da gonda za a nisanta gaban rahmar ubangiji mhm.
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ne Musa dama mun gaya muku a gidan Firauna a gidan kuma mahaifiyarsa ya kara biyu. Gidan Firauna ya kara ashirin da takwas ya jama da yana ya goma arba'in. Wannan gwagwarmayar da suke da Firauna ana fama din shekara talatin aka yi. arba'in da talatin idan ka hada shekara saba'in to da haka shiga shekara saba'in a daidai lokacin Allah ya halakar da fir'auna da fir'auna ya rasu kuma nan Allah ya bayar littafi da aka bayar littafi shekara hamsin yayi yana da littafin ga saba'in ga hamsin shi yasa ya zama shekararsa ɗari da ashirin a duniya sai ne Allah madaukakin ya ce wala ka dace na Musa kita bayan mun halakar da fir'auna Allah ya ce maka ba wa anai Musa littafi maka ba littafi Allah ya ce maka ba shi littafin a taura min ba da ma halaka na ƙurunin ula bayan mun halakar da jama'a farko mutanen annabi nuhu adawa samudawa da wannan bazaira domin ya zama hujjoji wa hudan ya zama shirya mai da lalai ga baran bada liman amila bihi ga wanda ya aiki da shi wa rahabatan kuma a taura ya zama rahama liman amana bihi ga wanda ya bada gaskiya da shi la'allahum ba da banza ba su mutanen ne Musa ya tazakkaruna ko sa wa azantu ya ta izu na sa wa'azantu bi ma fi da abin da ke cikin sa min alwa'izi na wa'azuzzuka wa ma kunta bi janibil garbi iz qaraina ila musa lamru kuma gunta ya muhammad ai ba kasance ba bi janibi ai jabal wadi au makani ba ka wannan bangaren garbi na bangaren wato dutsen nan da yake min anai musa hina munajati yayin da yake gana da Allah na bangaren gabar shine garbi idan yayin da karaina muka yi masa wahayi ila Musa al'amur yayin da muke wani Musa wahayi lokacin ba ka kusa bin risala ila fir'auna wa goma ma kunta wa ma kunta min a ashahidin lokacin ba ka gurin muka yi ji Allah amma Allah ya ce ta bangaren wahayi mu muka baka labarin annabi Muhammadu wata allamahu muka sanar da kai ba takbiru bihi labari muka baka mhm.
ولكن عيشنا قرونا فتداول عليهم الأمور walakin na Allah ya ce ba da banza ba an sha na ƙurunan bayan mun halaka da mutane ne Musa mun faru kuma karni da yawa umaman al'ummatai min badi Musa bayan annabi Musa fata dawala alaihim al'umur har muka tsawaita muka ba su rayuwa mai tsawo talat amarum rayuwar su ta zo bana sulhu da suka manta da wannan alƙawari wanda risalul ulum ilmai suka riddige wanka da wahayi wahayi yanki faji ina bika yi ne muka zo da kai rasula matsayin manzo ya annabi Muhammadu wa wa ina ilaika muke baka wahayi a gare ka kabar Musa wahayin muke baka labarin annabi Musa wa gairihi da wani sa wa ma kunta sa وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا kunta sa wa baka zama kana mazauni ba shine mukimin kana mazauni fi ali madiyana a mutanen birnin madiyana ta tulu alaihim ayatin da muke karanta musu ayoyin mu a lokacin nan baka zama kana gurin ba mhm.
ولكننا كنا مرسلين aikin na ba da maza kunna mun kasance mursali na laka mu ne muka aiko gare ka wa ilaika izuwa gare ka biya ka bayar da mutaqaddimin da labarin wanda suka gabata وما كنت بجانب الطور إذ نادينا Ba kun da ya annabin Allah ba ka kasance bi janibi dure kana gefen bakin ba ka gefen durin sina in yayin da na daina na daina Musa yayin da muka kira ne Musa an kuzul kitaba bi kuwa yayin da muka ce riki littafin ka da gari walakin ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون in ba da banza ba arsalnaka mu ne muka aiko ka rahamatan wannan rahama ne aiko wanda muka ma min rabbika gun mahalicinka ba da banza ba litin zira kauman domin kai gargadi ga mutanen da ma ta hun min nazirin ba mu zo musu da wani mai wa'azi ba mai gargadi min kabli ka can gabanin ka wa hum ahlu muka su ne mutanen birnin makka da allahum ba da banza ba yadda zakaruna ko sa wa'azantu mhm.
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين walaula ba dan dai an tasibahum musibatun kada musiba ta same su ba hukubatu bi ma da mataydim da abin da hannunsu ya aikata min al-kubr na kafirci wa gairihi da wani sa fa yaquluna da mun dora musu musiba ba mu sa manzo ya zo ba muka halakar da su fa yaquluna da zai ce suna da bakin magana lahira ce rabbana ya ubangiji laula dan me yasa ne arsalta ilaina rasula ba kai ko manzo gare mu ba ai da ka aiko manzo fa na tabiyu ayatik ai da mun ba ayoyinka da wannan almursalibi da wannan manzon da ka aiko wani kuna da mun kasance mai mu'minina mun ba da gaskiya da haka za su faɗa to amma sai Allah ya ce muka aiko manzo dan mu kare musu hanzari mhm.
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى wannan ma yayin da jahu alhaqu gaskiya ta zo shine annabi Muhammadu alhaqu anan annabi Muhammadu ne min indina anan gare mu qalu suka ce laula to dan me yasa ni utiya ba za ba annabi ba misla ma utiya Musa abin da aka ba annabi Musa min qabl min alayati na ayyuka laydi wal bayra hannu yayi fari والعصا ده صندوق غيرهما أو الكتاب جملة واحدة قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من ya قبل ji me yasa ba ba abin da ba abu ga ba ne abin da aka ba ne Musa kun yi imani ne a ba ku imani ba Allah ya ce awal mai kuru bi ma ujiya Musa ba kun kafirce ga abin da muka ba annabi Musa ban min kablu tun gabanin wannan rana qalu ku gaba da fi قالوا ساهران تظاهرا wajen zahira ne duk kuka lissafa su wajen dabo da qur'anin da tauran daka ta zahara kuwa ce ana taimakekeniya wa qalu وقالوا إنا بكل Kuma wa كافرون ƙalu ka je inna ku bi kullum minan nabiyina ga dukkanin annabawan ba kun ce kafiruna kun butulce wal kitabai ne da littattafan guda biyu kun faɗi haka Mm.
قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين ya musu lahum da zufa tu bi kitabun to ku je ku zo da littafi min indillahi da gurin Allah huwa ahada wanda yake mafi shida minhu ma ga littattafan nan guda biyu adabihu wanda za ku bi in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne bi kaulikum cikin fadan ko fa illam yasbiru فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم in lam yastajibu laka ya annabi Muhammad in dai ba su amsa maka ba addu'a ga wannan kira naka bil itiyani bi kitabin da su zo da littafi fa alam ka ana sani annama yatabina wa hum wayannan mutane fa suna biya san zuciyarsu ne fi kubri ma kafirci zo mana ralla ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ralla ba kowa ne mafi bata ba kuma ni ta ba hawa sai wanda ya biya wasu san zuciyarsa bigare hudan ba tare da wata shirya da ya sa min Allah da gala la aralla min ba wanda ya huwan nan bata inna إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah sana Allah madaukakin sarki la ya hadi Allah baya shiryar da alqawmaz zalimin mutanen da suke azzalimai su ne kafirai ولقد وصلنا لهم القول لعلهم wala يتذكرون kada yi ga wasan Allah ya ji gaira muna sadarwa muna bayyana muku lahum wa ga alqawla shine alqur'ani la'allahum ba da banza ba ya da zakaruna ko za wa azantu su ji wazi fa yuminu su ba da gaskiya الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون allazina sune wayanda atainahum alkitaba Allah ya ce mun ba su littafi min qabli can gaba na alqur'ani hum bihi su dan yu'minuna sun ba da gaskiya nazala wannan ta zo ga jama'an da suka musulunta daga yahuda kamar abdullahi dan salam wa gairi da waninsa da nasara wanda suka gabato daga ethiopia wa min sham da kuma damascus shine syria wa idza tutila وإذا يتلي عليهم قالوا آمنا به yayin da wayannan mutane yutula alaihim duk lokacin da ake karanta musu alqur'ani so ba sa ja sai dai kaji tana cewa qalu amanna bihi mun ba da gaskiya da alqur'ani innahu إنه الحق من ربنا innahu ya alqur'ani hakun gaskiya ne kamar rabbina akun mahalicin mu inna إنا كنا من قبله مسلمين inna kuna mun kasance min kabli tun gabanin sama musulmi na mun mika wuya muwahiduna mun dayanta Allah ulaika أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ulaika Allah ya ce wayannan yutuna Allah ya ce zamu ba su ajrahum ladadakin su marratayn sau biyu bi imanihim bil kitabaini sun yi imani da al-taura sun yi imani da al-qur'ani bima sabaru dalilan hakurin da suka yi bi sabarihim ala amali bihima da hakurin da suka yi da yin aiki da wannan ayyuka a littafi guda biyu wai da ra'una ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم wai da ينفقون ra'una Allah ya ce suna ijewa bila zanati da aikin lada a sai an sun yi mummuna sai su yi lada a gurbin mai wani mara daga nan Allah ya ce daga abin da muka azurta su ko yin fikuna suna ciyarwa ya ta sadakuna suna sadaka suna ba da hi saboda Allah wai za sami وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا آمالنا ولكم آمالكم wai za sami lagwa yayin da suka ji ashe shan magana ashe ta muzagi wala za da cutuwa min al-kufari da kafirai a ruwan sai su kau da kai wa qala rijalana amaluna ayyukan mu yana tare da mu wala kuma kuma amalukum aikin ku na tare da ku salamu سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku salamtu minna min shada mu mun kuma da gun daga wannan zagi wa gairi da wannan la nabda gil jahili mu ba za mu aboci jahili ba la nazba ba za mu aboce su wannan zala aya ta gaba ta sauka fi hirzi cikin kwadayin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi abi dalib Mhm.
إنك لا تهدي من أببت ولكن الله يهدي من يشاء daga cewa ka ya annabin Allah la ta hadi mana ahbabta ba ba kai ne za ka shirya da wanda kake so ka shirya da shi ba walakin ba da banza ba Allahu Allah ya hadi man ya sha'u shi ne zai shirya da wanda ya so ya shirya ka san aya na Qur'ani in kana yi don sai kana da ilimi kuma in ka tarar kuma za ka tarar da wani ayan sai ka rasa yadda za ka yi sai mu kwatsa ma wata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha kuma sai ka ja mana wa innaka la tahdi kuma wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ka wata yan ka hada ta kuma sai ka rasa yadda za ka yi Eh, Allah ya ce wa innaka la tahdi kai ne kake shiryarwa ga tabarki madaidaici aka ce kuma Allah ba kai ne kake shirye da wanda kake so ba walakin Allah ubangiji hadi man yasha huwa alamu wa huwa alamu bil muhtadin alamu Allah shine masani bil mutari ga wanda yake shiryayye wa qalu وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا qalu qaumahu mutanen sa ne suka ga ya maza gaje in na tabil huda in dai mun bi shirya ma ka tare da gayyata ka dan min adam mutane ba za su zo su warto mu fa alar da nan namu eh lananzi anhu ma bisratin da gaggawa qala ta'ala أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا awalam numakin da Allah ji wai ba mu zauna da ku ba haraman harami aminan amince ya amaru nabi amma amintar da mina igara ce ga kai hari wal qatala da kisa alwaki ne wanda yake auka min baril arabi daga shashin laraba a labarin ga shahi yujiba ana jawowa ilai samaratu kulli shay kowane irin dan itaciya min kullu awabin a kowane lokaci mhm.
رزقا من لدنا Allah ya ce wannan fa arziki ne loma gare min laduna anan gare mu walakin ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce mai yawan su ba su ba su sani ba ba annama na qulu huwa kuma abinda muke gaya musu gaskiya ne Mhm.
ولكن أكثرهم لا يعلمون وكما هلكنا من قرية بدر معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا Allah ya ce kuma halaka na nawa muka halakar ne min gare ta na algarya badirat mai shaidawa wanda suka nuna fadin rai da rayuwar tasu mai shaidawa da rayuwarsu aishuwa rayuwarsu uridu bil gareti inda muna nufa algarya ahluwa mutanen garin muke ne fatilka masakin wancanan gayi can gudajen nasu in ka gani sai ka ce lamta su kan kai ka ce ba a zauna ba min ba dima a bayansa illa kalilan sai dai dan kaɗan lilmara daga gibtawa yau ma au baru ko shahinsa وكنا نحن Allah ya الوارثين dokuna mun kasance na hannu mu ne in ji Allah alwari suna bayan mutane wannan ya gaji wannan zai kare Allah shi zai gaji kowa.
وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا Maka na rabu ka sanar Ubangiji ka bai zama lihun mulkari balkura Allah bai zama zai halaka da alƙarya ba. Bi zulmin min ha saboda zaluncin da suke hata ya ba su fi ummiha. Sai Allah ya aika babban alƙaryar nan rasulan manzo ya tulu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin mu wa ma kunna وما, muhlikina وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها kuma ظالمون kuna Allah ya ce mu mu kasance mu hulikil gura ba za mu halaka da alƙarya ba illa wa ahluha sai dai manya manyan mutanen garin zalimuna sun zalunci kansu bi ta kazibin rasuli da ƙarya ta manzo da kuma tara Allah da wani wa ma wuti وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ma وزينتها wuti tun duk abin da kuka ga mun baku fa ba komai da min shay na dangane da wani abu mata wani jin daɗi ne na rayuwar duniya wazinatuwa da adance adan ita mata wuna za ku ji daɗi wata zayyanu na biyu za ku yi aro da shi ayyamu hayatu ku zamanin rayuwanku sun mai fina daga baya abin zai kare wa ma inda وما عند الله خير وأبقيا kuma inda Allah kun ga abin da ke gurin Allah sawabu hu na lada to karin wannan shine mafi alkhairi wa ba za kuma shine mafi wanzuwa afala أفلا تعقلون wallahi jama'a ku ba za ku hankalci ba innal baqi abin da yake wanzazze khairun min alfani ba shine mafi alkhairi da wanda zai kare ba Mm.
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا afa man wada nawo yanzu a yawan da muka masa alkawari wadan hasan alkawari ke ja ba huwa laqi kuma tabbas zai game da wannan alkawarin musibi zai game da yiwa wal jannati hin aljanna kaman mata na yanzu a hada da wanda muka je da hidadi mata wal hayatu dunya jin dadi na rayuwar duniya yazilu an karibin wanda nan kusa zai bushe summa huwa yawmal qiyamah ثم هو يوم القيامة من sannan المحضرين kuma idan ranar gobe kiyama ya zo minal mugrari ne yana daga wanda za mu haɗato da su zuwa ga wuta al'awwala na farkon mumini ne wasani na biyu kafiri la ya sauye ai ba za su zama ɗaya ba a gade da bai na huma tsakanin su ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون wani kun za mu ba ku labari yau mai nadihim Allah ranar da Allah zai kira wasu fa ya gule ji aina shuraka to ina abokan tarayya na da kuka faɗa allazina wanda kuntum kun kasance ta zo mana kuke riyawa kuma shuraka yi kuna cewa su abokan tarayya na ne to suna ina qala allazina قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين zaka ji suna faɗa haqa alaihim alqawlu wanda faɗan munafiqar da su wuta ya wajaba bidukulihim nar dai ga da su wuta hum sune ruwa sawun ralala manyan manyan da suka bata rabbana sai su ce haula ya ubangiji wayannan allazina agwayna sune wanda suka bat- suka badar suka badda mu agwayna hum Allah ka badda su kama gawaina kama yadda suka badda mu lam nakarahum alal gayyasa sai tabarra'ana تبرأنا إليك Ana mun kubuta ilaika mun bar su Allah mun komo gare ka.
ما كانوا إيانا Amma يعبدون mu mu kasance iyana gare mu suka bautawa ba ma din nafiya ce. Mm.
وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم Wakili lahu sai a ce da su udu shuraka ku kira abokan tarayyar naku mana ku kira gumakan. Alladina tazuna wanda kuke riyawa annahu shuraka Allah ku kira wasu mana. Fada mu sai kafir ya dinga gunki gunki gunki. Falam yasajibu lahum musa ba zai amsa musu komai wa du'a hum kiransu wara'u.
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Fara'u sai a nuna musu kuma tana lazabu sai su ga azaba ayyana ido da ido abu zaru sai su ganshi law annahum kanu ya taduna da sun hiriya fi duniya duniya lamara hu da ba su ga azaba a lahira ba ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم wani المرسلين kur za mu ba ku labari yau mai yunadihim ya ranar da Allah ya kira wasu fa ya kulu ya ce ma za ujibtum wai me kuka amsa wa manzanni na ne ilaikum wanda na turo su zuwa gare ku فعميت عليهم اللمبة يومئذ فهم لا يتساءلون wannan su ba sun makanci alim a gari al'an babu ga wannan labarai al'akabar wannan labarin almunjiya da mai tsayarwa fil jawabi wajen ba da amsa yau mai zan a wannan rana lam ya jidu kairan lahun fi na jada ba wani alkairar suka samu wanda zai tsayar da su fa hum su dinan la ya tasaluna anhu ba da ma'aifa ya suka tuna sun yi shiru ba wani magana da za su tambaya na'am fa ma فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من ba المفلحين ma manta ba amma wanda ya tuba ba tare Allah da wani wa amana ya bada gaskiya sadaka bi tauhidillah ya dayanta gaskata Allah wa amila salih ya aiki mana garci adala fara'id ya bada abin da yake na fara'idi fa sai ya yanzunta an ya kuna zai kasance min al-muflihin daga cikin masu samun babban rabo annaji na masu tsira bi wa dillahi da alƙawarin ubangiji wa rabbuka وربك يخلق ما يشاء ويختار ka san ubangiji kai kalku Allah yana halatta ma ya sha abin da ya so wai ka tara kuma yana zabin ma ya sha abin da ya so Mm.
ما كان لهم ma الكيرة kana lumai wai ba su mushrikai ne da zabi ba lijiyaru fi shay ba su da zabin komai Mm.
سبحان الله وتعالى أما يشركون subhanallahi zarkakan zargi ya tabbata ga sarki Allah wa ta'ala madaukaki amma yirkuna da abin da kuke tara Allah da wani Mm.
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما kuma يعلنون kuka san ubangijin ku ya alama Allah shine masani ma tukin nusudur ga abin da zuciya ku ta boye na kafirce ma yi uli nuna da abin da kuke bayyana wa akan harshe wa huwa Allah وهو الله لا إله إلا هو Allah shine sarki Allah la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa face hi له الحمد في الأولى والآخرة alhamdu godiya ya tafi daga sarki Allah fil uli a nan duniya wala kiraji da makoma lahira hine aljanna wala hul وله wala الحكم wani kuma Allah shi ne da hukunci alƙara'un nafizu mai hukunci wanda yake abin zartarwa fi kulli shayin a kowane abu in وإليه sai ترجعون zuwa ga risala- sarki Allah turja wani za a maishe da kowa bin nushur yayin da aka tada mutane قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم برياء ya musu aradun ku ba mu labari in ja'ala Allahu alaikum al-laila idan Allah ya sanya muku dare sarmadan har abadan abada Allah ya sanya muku dare to me kace gaba kadan قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة man ilahun nagarun lahi ya ti kumbiriya daga nan Allah ya sanya muku dare ila yawmil qiyamati har zuwa ranar gobe kiyama man ilahin ghairillahi yanzu wannan Allah ya ci ku zai je zo muku biriyayin da haske wanda za ku samu nutsuwa da hi a fara Ai, tasma'un yanzu jama'a ku shin ba za ku saurari abin da muke jiya muku ba ji na sauraro قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه Allah madaukakin sarki ya kulga ya musu aradin ku ba mu labari in ja'ala Allahu alaikum an-nahara yanzu idan Allah ya sanya muku wuni sarmadan dindindin wuni ne kurin haske ne babu duhu ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar gobe kiyama jama'a man ilahin ghairu la yanzu wani Allah bi zami kuma da riyawan ku ya tikun bilal yanzu zai zo muku da dare tazkuruna bi tasrihuna bi wanda za ku nutsu a cikin sa mina tabi gabarin wahala abala shi ne أفلا Kun تبصرون zahe jama'a ba za ku duba wannan bayani da muke gaya muku ku yi izina ku yi lura ba.
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم Wannan تشكرون rahamati yana daga rahamar Ubangiji. Ta'ala ja'ala lakum al-laila Allah shi ne ya sanya muku dare. Wannan hari da wuni li tazkunu fi domin ku samu nutsuwa fil laili cikin dare. Wa li tabtagu min fadli idan gari ya waye da kuma wuni ku je ku nemi halaliyar ku. Bin nahari lil qasam ku je ku yi tsururi. wala allakun ba da banza ba sai kuruna nimatu ko ku a gode wa neman ubangiji fi ma cikin su biyu ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون wani kun za mu ba ku labari yau mai yunadihim ranar da za a kira wasu fa ya gudu sai Allah ya ce aina shuraka to ina abokan tarayyar nawa ne allazina wa inda kuntum gazance ta tsumuna kuna riyawa zikir sani ali bayyana alai domin a bayyana musu wa naza'ana ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون na karajina a karajina Allah ce za mu fitar min kulli ummata kowace jama'a shahida mai ba da shaida wa huwa nabihim annabinsu ya shahadu alaihim zai ba da shaida bi ma qalu da abin da suka faɗa min ma qalu daga abin da suka faɗa wa qulna lahum sai mu ce da su to hasu burhanakum ku je ku zo da hujjojinku kuma alama qultum da abin da ku kuke faɗi mina ishiraki na tara Allah da wani fa'alimu kun san annal haqa kun sai ta gaskiya fil ilahiyyati wajen ilahiya lillahi Allah shi ne ɗaya la yi shari gubi a hadin ba wanda yake tarayya da Allah waran la'anu ya bata a gare su ma kanu yabtaru na wani abin da suke tsagowa fi duniya a duniya min anna ma hu sharikan ta'ala suka je tare da Allah ko na abokin tarayya to wannan ya bata ya aka yi gaba kaɗan إن قارون كان من قوم موسى فبقي عليهم mun gama da wannan za mu ga maganar ƙaruna shi ƙaruna ɗan wan annabi musa ne da yi ƙarunan malamai sun yi magana a kansa babansa ɗan ƙaruna eh da kuma ɗan wan annabi musa kusa ne yi baban nasa yi ƙaruna ɗan abu ƙaruna sunansu ya saharu ya zaru ake kiransa shi kuma ɗan ƙahisu ne ƙahisu ɗan ya saharu ya saharu kuma shi ne ƙaruna baban ƙaruna shi kuma imrana baban annabi musa akuwa ne ɗan uwansu baban ƙaruna ɗan uwansa ne wala da ƙayizu bin lawu shi ne ya haife ƙayizu ɗan lawu ɗan yaƙuba ɗan isiyaka ɗan ibrahima wakila inna ƙaruna amin musa wasu malaman sun ce amin annabi musa ne aminsa ne ɗan ɗan uwan annabi musa ne shi ƙaruna to kuma ya karanci a taura ya haddace shi ma annabi haruna ya haddace a taura yushau dan nunu ma ya haddace a taura da annabi musa to anan ya samu ismul azim anai Musa ya roƙa masa Allah da ya roƙa masa Allah ne Musa ya ce to me zan yi ne Musa ya ce ga ga duma ka je ka shafa ka je ka shuka daga nan ya shuka duma da ya shuka duma a gonar nasa sai da ganyen ya zama kamar kirjin mutum ganyen to da ganyen ya dauke ya zama yaya kamar tara yayan kai kurin gaba da gonar yayan duman ne to sai aka zo a jarrabe shi jibrilu ya zo yana ina mai gyartai ina wanda za a fasa masa abin nan abin nan menene dima sai karuna ya ce kaga wannan dima ya ce duka fasa in ka fasa rabi na ka rabi na wa ƙwarya ɗaya na ka ɗaya na wa tunda duk dima ne jibrilu ya ja ismul azim da ya tsaga nan zinari nan zinari ya gani me a ciki ta kai kai ka tafi tashi tashi ɗayan ma bai bayar ba ta shiga to kaji daga nan kuma duk wanda ya fasa zinari duk abin da ya taba zinari kai sai da ƙaruna ya kai matsayin in ya tara yashi ya toba ya zama lazim sai ya juya zama zinari to Allah ya bayi dukiya shine aka ce to ya fidda haƙƙin Allah ne Musa ya gaya masa Allah ya mu umarni a fidda haƙƙin Allah ya ya fidda haƙƙin Allah yake a hudu za ku bada ɗaya dama haka nasu yake mu ne namu arba'in za mu bada ɗaya da ya lissafa ya gaza kan yana da yawa sai je ya tara mutanen bani Isra'ila ce jama'a yanzu a jama'a alkhairin da duk nake yi wannan sai na fidda zakka a dukiya na wai Musa ya ce a kana alkhairi kana alkhairi dama ana dan fitar da abinci ana ci to tun da ina yin alkhairi musa ya gaya ma haka ni ko sai na shirya masa shar to ka ji abin da ya faɗa ma asali annabi musa ne masa addu'a to sai mu je har inda zai shirya hirran kuma sai a muku bayani
inna qaruna kana min qaumi musa fa bage alaihim inna qaruna hi qaruna kana min qaumi musa yana daga mutanen annabi musa ibnu ammihi wai mu da kaladi ko kuma dan kaliyarsa ne ba amana bi da ya bada gaskiya da ifa baga fa bage alaihim kuma je sai zalunci alaihim a gare bil kibr da girman kai wal ulu da daukaka wa kasar mali da yawan dukiya atainahu min al kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafra Allah ya wa atainahu min al kunuz mun ne muka bai dukiya duk dabbu dukiyan da babu zaka sunansa kanzu ma inna mafatiya wa dan mukullin da ake bude kantinan dukiyansa latanau yayi nauyi lil usbati ga jama'a dan dan itacen da mukullin nasa na karfe ne alfadari 40 ne suke daukan dan mukulli sai aka ce ba za a iya dauka ba mai da hi na itace da aka mai da hi na itacen yayi nauyi shi ma ka sake sassake zama kamar na ciyawa ciyawa haka shi ma sai an loda alfadari 40 dan mukulli kullum shine tanawu bil usbati jama'a da yawa sun taru ba za iya daukan dan mukullin ulun ko tasqalum tana musu nauyi wa iddatu adadin wanda suke daukar mu kullun za a je kasuwa kila 70 mutum 70 ne wa kila 40 mutum 40 wa kila ahira 10 ne wa kila gaira zalika ya yace idza qala lahu qaumuhu la tafra idza qala lahu qaum mutanen sa suka ce mu'minan daga bani isra'ila la tafra kada na nuna alfahari fa bi kasar mali da yawan dukiya fadara faraha badaran wato farin ciki na fadar rai inna Allah inna Allah la yuhibbul farihin inna Allah Allah madaukakin sarki la yuhibbu Allah yana hukuma kar ka ce Allah baya so alfari na na masu nuna alfari da nuna fadar rai wa mutaqi fi ma ataka Allah dar la kirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya da gida ka sani sai ka nemi fi ma a taka Allah daga abin da Allah ya baka na dukiya dara lahira da dukiyar naka da sai ka nemi lahira jan tanku ka ce da dukiyar naka fi datin lahi cikin Allah da wala tansa kada ka manta da fakar ka bar nasiba ka raban ka fa mina duniya na duniya ta amalu fi ali lahira da baka yakin lahira ba wa asin wa asin kama asana Allah ilaka wala tabgil fasada fi larar wa asin lin nasi ka kyautata mutane mana bisa da gadi ka dinga sadaka kama hasan Allah kamar yadda kai ma Allah ya kyautata ya baka wala tabji kada ka nemi fasa da barna fil ardi a ban kasa bi amalal ma'asi ga aikin sabon Allah inna Allah la yuhibbul mufsidin inna Allah sana ubangiji la yuhibbu Allah yana hukuba ba al mufsidin ga mabarnata annahu yu'aqibuhum zai musu hukuba qala inna ma utituhu ala ilmin indi
ilimin nasa kala yace inna ma utitu wannan dukiyar da ya samu ai ba wai ba za mu faɗa abin da ya faɗa ba inna ma wutitu ala ilmi wai ilimin nan da ya samu ne ya bashi ba Allah bane ilimin nasa ne fi muqaliba da wa kana alama bani isra'ila idan ya fi bani isra'ila sanin at-taura ba da Musa da Haruna qala ta'ala awalam ya'lam anna Allah qad halaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a awalam yarawaihin dan qaruna ya alam bayana sani bai an Allah Allah madaukakin sarki kada halaka yi ne ya halakar min qabli wanda suna gabaninsa min alquruni na tsare kuna al'umma man huwa shadda min quwwatan wanda suka fi tsananin karfi wa akzar jama kuma suka fi yawan tara dukiya Allah ne ya halakar da su lil mali huwa alimun bi zalika wa yuhlikum Allah Allah ya halakar da su wa la yusalu wa la yusalu an dhunubihim al mujrimun ba wanda ya tambayi Allah an dhunubihil mujrimu ga wannan laifin da mujriman suka yi la allama la ilmuhu ta'ala biya bai da kuluna na raba za a tambaya ba hisabi wala sal an zunubihil mujrim ba za a tambaye su me kuka aikata ba a kai su hisabi ma babu tunda dama laifin ne kadai kurin Allah ya kai su wuta fa karaja فخرج على قومه في زينته da karuna ya fito ya ado ala gomi ga mutanen sa fi zinatin yayi ado ya sa sutura ba da ba huda mabiyansa masu yawa rukubana suna mahaya mutahalliyin sun ya ado bi mulabisi zahabi da kayan zinari wala hariri da boil ala kuyulin akan dawakai wasu wabugana wasu na rafa dare mutahaliyatin sun ci ado mm.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو وهز عظيم قال الذين ذاك جزنا فدا الذين وعند يريدون suna nufin haya ta duniya rayuwa ta duniya ya laita lana suna kai ta mu misali ma wuce karu da ma a babu misalin abin da aka ba karuna a duniya innahu cewa yi karuna da zuwa hazin azimin yana cikin rabo cikakke mm.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قال الذين اوتوا العلم وند الله يباس علمي بما وعد الله ده وند الله مسا لغور في الاخره الاخره suka ce wailakum kaitan kalimatu zajr kalma ce ta tsawatarwa me za ku ce kaza sawabul lahi ladan da Allah zai bar a lahira fil akhirah bi jannati Allah ya bada aljanna karin ba shine mafi alkhairi ba liman amana ga wanda ya bada gaskiya wa amila salihan yake kyawun aiki mimma uti ya karuna ai ne mafi alkhairi da abin da aka ba karuna a nan gidan duniya wala yulqaha ولا يلاقيها إلا الصابرون wala yulqaha ma ba kowa ne zai game da wannan lada ba na aljanna almusabiya wanda zai dace illa sabiruna sai dai masu hakuri ana dadi wanda suka yi wa Allah da wa an lima sai suka yi hakuri suka bar saba wa Allah mhm.
فكسونا به وبدره da لرم haka ya haka ƙaruna ɗan sai da lokacin halakar da hiyai sai ce to tun da haka ya haka ya ce za a hiya annabi musa ma kirki ya ce a je garin nan a nemo min karuwa wanda ta yi cikin hege sai aka je aka nemo karuwa cikin ta wata takwas za ta je tara ke karuwa za mu baki kuɗi idan mun tambaye ki wannan abin ki ce annabi musa ne aka yi rana za a ba ta dinari dubu ta ce ta yadda sai ƙaruna da kansa ya je samu anayi musa ɗan yi marana annabi musa ya ce bani isra'ila sun fito a gari suna jiran ka duk mutanen garin ya kai waje ya tara su suna so ka je ka musu wa'azi da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so ga bani isra'ila sun fito ya karujuna yanta ziru na kurujaka suna jiran fitanka anayi musa anayi musa ya fito zuciyarsa ɗaya malam da ya je mutum ya fi dubu ɗari ya ma kirci ne ana musa ya musu nasiya to jama'an bani isra'ilawa Allah ya ce mu gaya muku a taura duk wanda ya sata za mu yanke hannunsa kullum sai aka dinga nam nam nam a'a wanda ba sa irin wannan amsawa idan mutum ya kai mutum a kai ana nam nam nam ya ce duk wanda ya yi zina da yarinya musana shi ma muhusani a jefe sai aka ce dakata dakata dakata in ji karuna ya ce ko kai ne kai zinan anne musa ce shari'an Allah yana canza ne ai ko ni ne ko wani ne ai tunda Allah ya ce kowa ya yi ɗaya ne ya ji ta bani isra'ila suna riyawa wannan yarinya sun ce ga yadda suke aka ce kai kama da kaza da kaza ina yarinya take aka ce ga ta na zo da ita aka zo da ita ciki kamar yau kamar gobe anne musa ce baiwar Allah ki duba darajar sarkin da ya halice ki ni na miki wannan abun ta ce yana tuba ga Allah ƙarura ne ce zai bani kuɗi wai na ce kai ne haka shirin ale musa ya koma gefe ya tsaya ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji ni annaban ka ne murzali Allah in dai za ka yi fushi da ni yau ina so ka yi fushi ya yi na fula raka biyu yana kuka sai jibril ya zai ce Allah ya ce a gaya ma amsa addu'arka duk yadda kake so an hore ma ƙasa abin da kake so za ta yi sai ne Musa dan Imran ya ce jama'a wanda yake tare da ni yayi imani ne ya zo guri na nan wanda yake tare da Karuna ya zauna mutane suka dinga darewa suna darewa sai Karuna daga hi sai mutane masu taurin izo mutum biyu su birak suka ki barin bayansa ana Musa juya ba ya ce al'arar kuzihim kaza kama shi wuyan mutum na babu ƙasa ya kama iyana sai dinga magi a ne musa babanka da babana wa da kani ne ni dan amminka ne ni dan kanwar babanka ne ka dubi zumunci yana magiya sai ya ana musa sau kai sai ka rika za ka mashi haba sai kama iya cibiya annabi musa dubi zaman amana duba yadda kai kaza ka mashi kai haba kaza ya kama iya wuya nan musa ka duba zumunci ba ka duba yadda muke bari kai arani ku bihim shine Allah ya jaba kasabana bihi فقصونا به وبداره الأرض kasabana bi anan ne muka kiba zubar da shi kasa sai kasa da shi wa bidarihi al-ardh hadda ma gidan nasu ba duka sai da Allah ya annabi Musa da lokaci annabi Musa wannan magiyar da ya ma Allah ya ce da ku da ko da mu da muka halice shi aka yi magiyar nan da mun yafe shi da yau ubangiji ni raina ne ya baci raina ya baci ban kula da hakan ba yace ko ni da na halice ya kai wannan magiyar ai da Musa mun yafe amma ana ma magiyar nan yace wala ban kula ba ubangiji Eh, ya baci hankali yayi gaba Hmm? ya baci baka zauna bi kaza ta kizbe ne kuma sai magana ta zama sabon ake cewa ai abin da ya sa ne Musa ya sa kaza ta tafi da shi dukiyarsa yake so dukiyarsa ne labarin ya zo kunna ne Musa ya ce haka za ku faɗa wa bideri hillaran shi ma dukiyan da gidan nasa duk ƙasa ta yi ƙasa ke na romu da dukiyarsa ya aka yi فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله lokacin da Allah ya za mu kiso da garuna fa ma kana da homin fiye da akwai su jama'a ne yanzu runa wanda suka taimake shi min duni lahi koma bayan Allah bi an yamna u- an wula wanda suka hana kar karuna ya halaka mhm.
وما كان من da المنتصرين kansa ko bai zama ya taimaki kansa ba lokacin da ake halaka da yi ma bai taimaki kansa ba wanda ya taimaki shi ko bai sai ya taimaki kansa ba ya aka yi وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس wasu ba suka wayi gari allazina tamannau wannan da suke burin makanahu matsayinsa kun gane wanda suke burin makanahu matsayin qala allazina yuriduna alhayata dunya zaka ja mana قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو هز عظيم wannan mutanen su ne suka waye gari yadda magano na makano hobin lamsi wanda suke burin dama su ne ya suke cewa يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ya ويقدر kulu na suna cewa wai ka annallah wai ka annallah Allah madaukakin sarki ya fusidin rizka yana wani da arziki miliman ya sha ga wanda ya sami ibadi daga bayan sa waya gadir wanda ya bahi da ko sisi ma haka Allah ya so da yi yura yi ko alaman ya sha waru ya ismul fi'li bi ma'ana a ajaba ana wani kawo bi ma'ana allama ya suka yi laula
لولا أمن الله علينا لكسف بنا a yi mun kuskuro da ba kuna cewa da mun man zama kaman karuna ba ba suna cewa ya wai laita na misala ma uti a karuna da ma an ba mu abin da kuwa ba suka ce tab laula an manna Allah alaina ba dan Allah ya mana baiwa ba a yeda a yeda kasar da mu za ta hada ki sif ta kizbe na'am لولا أمن الله علينا لكسف بنا ba dan mun yi baiwa Allah ya mana baiwa ba a gare mu a yeda da mu za ta hada mhm.
ويك أنه لا يفلح ko الكافرون ga annahu yanda sha'anin yake la yaflul kafirun kafiri ba ya rabota linimati la da niman Allah kaman karuna tilka darul تلك akhirah الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا tilka darul akhirah kaga wancan gidan lahira shine aljanna najalu Allah ya ce mun sanya ta ba ga kowa ba lillazina ga wayanda la yuriduna alhaya uluwan wanda ba sa nawun daukaka fil ardi a ban kasa bil bagai da zalunci wala fasadan ko barna sune za su samu gidan lafiya amalal ma'asi wanda ba sa aikin sabon Allah wal aqibatu والعاقبة wala للمتقين aqibatu lil ma'ruf kaga karshen gida abin godiya lil mutaqin sai wanda ya ji tsoron Allah iqabul lahi bi amali da da ya ji tsoron hukumar Allah yayi aiki ne wa Allah da'a من جاء بالحسنة فله خير منها ya bil hasanati duk wanda ya aikin lada guda ɗaya Allah ya ce mana hukai mai zamu duba mafi alkhairi mu bashi sawaban lada bi saboda dalilin so ashir amsali an yadda zamu bashi misalin goma Mhm.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا mun يعملون ja bin sayati duk wanda ya zo da sayya fa la yujiz ba ma saka allazina amilu sayati wanda suka yi mamuna aiki illa ka ga dauki kudin wannan ma duk mun baka sai ka- da ku da kuma annan sai a yi ta tara ma ya dauki duka bari in kara maka ma wani ya bi shiga wannan naka da wancan nan naka yawa to sai ka tsaya nan duk wanda ya baka sa yawa Allah ya samu je gaba ka da na'am
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا Mun يعملون ja bi sayati duk wanda ya zo da mummunan aiki wanda ba mai kyau ba inda mutum ya zo da mummunan aiki illa jaza'an sai dai sakamako ma kanu ya amaluna na abin da ya aikata innal ladhi إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد innal ladhi farza alaykal qur'ana kaga sarkin da ya wajabta ma alqur'ani ya sauke maka to kar hankalin kai ta ya annabi muhammadu laratu ka shi zai mai sheka ila ma'adin izuwa ga makka wa kana kai isa ga annabi lokacin yana begen maka Allah ya ce wanda ya sauke qur'ani zai mai da kai maka na'am قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين kada ga ya musu rabbi alam ubangiji na shine masani man ja bil huzai ga wanda ya zo da shirya Allah shine masani kuma huwa fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata a bayyane Allah shine masani ai na zala wannan aya ta saka jawaban amsa ne li qawli kufar gaba dan kafaran makka innaka suke fada annabi abin da bai dace ba tuna وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك wama kunta tarbi Allah ce baka kasance an talku kana sa dai an yi ilka ilaika likita ba za mu haɗar ma da littafi ba illa lakin alka ilaika mun haɗar ma da littafi ne na alƙur'ani rahmatan min rabbika wannan rahama ne daga ubangijinka fala takuna فلا تكونن ظهيرا wannan للكافرين idan ka zo sai ka ce alkitabu lir rasulillahi wal muradu li ghairihi Mhm.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك wala ya sadda karka bari ya toye ka ya hana ka an ayatin lahi da hida ga amsawa ga amsa kiran ayoyin Allah ba da izan zile bayan mun riga mun saukar maka la yarju ilaihim fi zalika wad'u ودعوا إلى ربك ودعوا ودعوا إلى إلى ربك ولا تكونن من المشركين wad'u naka ka kira mutane ila rabbika izuwa ga addinin ubangijinka izuwa da ɗayan ta Allah da bauta masa wala takunanna minal mushrikina shi ma alkitabu lirrasulillahi wal muradu li ghairihi Mhm.
ولا تدعوا مع الله إلهنا كرم wala tad'u kada ku bauta ma Allah tare da Allah ilahan akaran wani Allah daban Mhm.
لا إله إلا La هو ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa face hi.
كل شيء هالك إلا وجهه Kullu shayin dukkan abin da gani haliku zai halaka illa wajahu sai dai zatin sa ne zai wanzu.
له الحكم Hukunci na gari Allah annafizu alqarawun nafizu wa ilayhi.
وإليه Wai ترجعون zuwa gari Allah turjauna za mu ishe ku bin nishura da zamin kuburi kun da kabarbaran ku za mu tsaya nan ku.
الحمد لله
Fadiya da salatul fatihi Allah ya yarda darajar annabi Muhammadu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله أجاني مال ولا جمع لا بعد لا ده